العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى صادوا أولا دري يو شدا قوة رمضان bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda ya dace da kuma sha hudu ne a sha shida ga watan uku hijiran miladiya dubu biyu da ashirin da hudu ci gaba da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma idan ba a manta ba har yanzu muna cikin suratul kahf jiya mun tsaya ne ƙarshen aya ta goma sha takwas cikin wannan sura mai albarka suratul kahf yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta goma sha tara kafin na akwai matsaloli guda biyu da suke alaka da aya ta sha bakwai da kuma ta sha takwas da muka karanta a jiya wanda jiya lokaci bai ba da dama mun tattauna su ba matsala ta farko farkon aya ta goma sha bakwai Allah ya ce wa tara shamsu idza tala'at ara ma saki karantawa wa tara shamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ubangiji subhanahu wata'ala da ya ce wa tara shamsa idza tala'at tazawaru an kafihim to daidai gaban wa tara shamsa idza tala'at zaka ga rana a lokacin da ta hudu to daidai wannan gabar a shekul allama muhammad bin salihul isamin rahmatullahi alai a cikin tafsirinsa sai yake ganin cewar rana tana tafiya ne ba tana tsaye wuri ɗaya ba kusan bincike na zamani scientific research ya tabbatar da cewa duniya ne ke zagayawa haka ne ko ba haka ba haka ne ko yawwa rana a tsaye take duniya ne ke juyawa wannan bincike ne na ilimi ya tabbatar cewa haka abin yake to sai shi usaimin yake ganin cewa shi bai sallama wannan abin ba yake cewa da Allah ce idza tala'at dalilun ala anna shamsa hiya allati tataharrak yace wannan dalili ne karar da ke nuna cewa rana ce take motsi yake cewa hiya allati bi taharrukiha yakunu tulu'i shams wal ghurub khilafan lima yaquluhu an-nasu al-yawm yace motsin ranan ke sa rana ta fito kuma ta fadi bi ma'ana tafiya take ina fata an gane sai ce saɓanin abin da mutanen yau suke faɗa sai ce min annan lazi ya duru huwal ard cewar abin da ke juyawan shine wannan kaukab wannan globe da muke cikin shi suna ce mishi alkaukab da larabci ba shi ne ke juyawa ba a fahimtar ibn al-usaimin sai ce wa amma shamsu sabita sun ce rana tana tsaye ne wuri ɗaya ya ce fa nahnu ladaina shay'un min kalamillah ya ce mu kan a wurinmu akwai wani abu na maganan Allah subhanahu wa ta'ala da ke nuna akasin haka sai ce alwajib alaina an najriyahu ala zahirihi abin da ke wajibi a kanmu in ji malan mu fassara wannan abun a zahiri shi sai ce wa Allah na ta zaha zaha an haza zahir illa bi dalilin bayyan kamu kauce wannan zahirin qur'anin sai inda wani dalili mabayani fa idza sabata laidina bi dalil qati idan mun samu wani dalili na yankan shakku cewar anna ikhtilafan layl wa nahar bi sababi dawranul ard fa hina idhin yajibu alaina an nu'awwil al-ayati ila al-ma'na al-mutabiq lil waqi yace an muka samu wani hujja da ke nuna cewa rana tana tsaye kuɗe duniya ke juyawa dalili na yankan shakku yace sai mu awwala mu samu yadda za mu fassara waɗannan ayoyin yadda zai dace da dalili na waƙi mala ya ci gaba da magana ya ce fanaƙulu sai mu ce idza tala'at fi ra'ayil aini idan rana ta hudo kamar yadda muke gani yana faɗa ne ba wadan ya sallama ba ne ba sai ce sannan sai mu ce wa idza gharabat fi ra'ayil aini in rana ta faɗi a ganin ido wannan haka Uthaymin ya faɗa a cikin tafsirin shi yayi magana mai tsayi ya sace kafa hujja da hadisin Imam al-Bukhari wanda kuma Ahmad ma ya rawaito shi a cikin Musnad Annabi ya ga Abu Zar al-Ghifari a lokacin da rana ta je za ta faɗi yace a tadari aina tazhab ka san inda wannan ranar take tafiya Annabi ya tambaye Abu Zar al-Ghifari yace bai sani ba yace tana zuwa ne ta faɗi ta yi sujjada a al'arshin Ubangiji ta nemi izinin gobe kuma ta sake fitowa to idan muka ɗauki wannan maganar ta usaimin da bincike na yau na zamani ya zamu yi da shi barin ƙara muku wani muhammad bin amin al-shaqiti rahmatullahi alai shi ya tafi akan cewar bai ma yadda ana zuwa duniyan wata ba ina fata an gane masu zuwa duniyan wata yace shi bai yadda ana zuwa ba yace Allah ya ce alam najal alam naj'al al-ardha kifatan ahya'an wa amwata yace ba dan adam da zai fita daga wannan duniya kun fahimci wannan abin da kyau to waɗannan maganar da waɗannan bujiman malaman suka yi suna magana ne akan iya abin da suka fahimta ina fata an gane wanda maganan su baya kore abin da bincike kuma na ilimi ya tabbatar a lokacin da na karanta maganganun usaimin kan wannan matsalar sai na ce kash ina ga malam har ya bar duniya ba a ji an zauna da shi ba ina fata an fahimta har ya bar duniya masu wannan binciken sun akwai musulmai a ciki ai zuwa duniyan wata da ake yanzu har da ma an samu yar saudiya mace ta je albarnawi cikin shekarar da ya gabata haka ne ko sannan an samu musulmi dan dubai ya je an samu musulmi dan misra dan turkiya wanda musulmai ne masu sallah sallan azumin bara ko sallan laiɗe daga cikin biyu na manta lokacin da aka harba abin daga dubai akwai musulmai a ciki sallan azumi ne har ake tambayin shi ya suke azumi ya ce ai ba magana azumi kuma dan malamai sun musa fatawan babu azumi in suna wancan wurin dalili shine duk minti biyar sai ga rana saboda suna ta yawo ne a sararin samaniya kun ga yadda abun ke tafiya ka riga ka wuce gravity ina fata an gane in ka sake wannan abun ba zai faɗi ƙasa ba ta yi ta yawo ko mutum aka za kawai yana yawo nan da ka san balon-balon kaga malam ya taɓa zuwa wannan gumba dole ya ce ƙarya ne ko ba haka ba a lokacin da aka samu wannan abun mic da speaker aka fara sa a masallatai akwai malamin da ce kara kawo masallacin shi wannan kafirci ne aga iya fahimtarsa kenan kuma tsakanin shi da Allah yake yanzu barin baku misali a bincike na zamani yanzu in ka kama mutum zan ba da misali ne kawai Allah ya kiyaye a yanka mutum a masa kaca-kaca za a ga maniyin shi ba za a gani ba haka ko dabba in aka yanka ta ina maniyin ta yake ba wanda ke gani za a ga komai na kayan ciki da fitsari da wane ne da amma mani a ce ga inda yake babu haka dan adam ma to sai Allah ce ya khruju min bainin sulbi wa tara'ib yana fita ne ta tsakanin as-sulb shine ainihin kashin gadon bayan mutum wa tara'ib as-sulbi menene kirji da kuma gadon baya mace na tana fita daga kirji namiji kuma daga gadon baya to sai bincike na zamani suka ce a daga kwakwalwa mani ke zuwa ga abin da kuma ƙur'ani ya ce to idan aka yi wannan binciken aka gano ba zai kore ƙur'ani ba kuma ƙur'ani baya kore wancan kun gane ko shi mani a lokacin da ake bukata a lokacin Allah ke halittar shi shi ba zaune yake ba kamar yadda fitsari yake ina fata an gane a lokacin da aka bukace shi da mazi a lokacin suke zuwa to sai malamai suka ce wannan binciken na zamani ai abin da Allah ya faɗa yanzu adal misali idan mutum ya taso daga bauchi zai zo gombe a daga sorry plateau zai zo gombe gari nawa zai wuce gari ɗaya kuma garuruwa da yawa haka ne ko ba haka ba to idan mutum ya iso gombe sai ka ce daga bauchi ya fito ka yi karya don ya bi ta cikin bauchi ya wuce ba kana faɗan daga asalin inda ya taso ba ne ba ya shigo ta bauchi ya iyo gombe in ka ce ta ya sunan shi alkaleri ko ka ce ta toro ko duk garin da ka faɗa ya bi ta ciki ya wuce har ya zo lawanci har ya zo ya shigo gombe ya ratsa garuruka da yawa to kasantuwar bincike ya gano yana fita ta wuri kaza bai kore wancan ba duk hanyoyin tafiyan shi ne kun gano wani abin da kyau to a takace binciken ilimi ya tabbatar da cewa duniya ita take zagawa ba rana ba abin da zai tabbatar maka da haka idan muka ɗauka rana ta tafiya take kullum ta faɗi ina fata an gane to ai a lokacin da yanzu muke nan karfe tara da wani abu an gane ko a los angeles a america karfe sha biyu rana ne yanzu a los angeles karfe sha biyu na rana kun gane na abin da kyau yanzu tsakar ranar suke karfe sha biyu ta ya za ka yi sannan a honolulu a cikin jihar ohio a hawaii sorry su kuma suna safiya ne yanzu kun kwance wajen karfe tara rana suke don wajen awa goma sha biyu ne tsakaninmu da su wani lokaci awa sha ɗaya sannan akwai inda ranar kuma take wata wajen uku ba ta faɗi ba akwai inda kuma in ta faɗi sai ta wajen wata uku kafin su ƙara ganinta kun fahimci na abin da kyau yana faruwa cikin jihar alaska yana faruwa a wasu yankuna na scandinavia duk kuma a cikin duniyar mun nan ne yanzu azumin bara akwai wani yanki a jordan azumin awa uku suke yi rak su kuma saboda daransu awa ashirin da ne ranansu awa uku ne kawai kun fahimci na abin da kyau wani cewa allah kai mu irin wannan zafin da ake ko to shi yasa bincike na ilimi idan malami bai gano wani abu ba idan bincike ya gano na ilimin zamani musulunci baya kore shi kun gane wannan abin da kyau hakan kuma baya rage kima ko darajar wannan malamin ko ilimin shi wani layi ne wanda ba nashi ba kun fahimci wannan abin da kyau to akwai ire-iren waɗannan matsalolin suna na ajibge na kawo ne saboda kar wani zo rikitar da kai bincike na ilimi yana nan musulunci baya kore shi an fahimci wani abin da kyau wani malamin mu yake ba mu labari ya ce a cikin wuraren ko 71 ne ya ce sai wani malamin su yake gaya musa a biyu zaria su suna ɗalibai lokaci ya ce za a yi wani lokaci da za ka fito da wani abu daga aljihunka kai magana da wanda yake china suka ce kai wala ya shanta kota suka ce wallahi tallahi ƙarya yake ina fata an gane yanzu ana yi ko ba a yi duk inda mutum yake a duniya in akwai sabis za ka yi magana da shi ko suka ce ya za a yi babu wayan da aka ja daga nan har cena kawai na ɗauko ta daga aljihu na kira shi yi magana to kaga a lokacin iyakan tunaninsu kenan to a takaicen takaitawa maganar da malam ya Allah mishi rahama a lallai bata rushe abin da bincike na ilimin zamani ya tabbatar ba wannan abu na farko kenan sai abu na biyu a cikin aya ta goma sha tara malar karanta a sha takwas
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لوليت منهم فرارا لَّاتَّخَذْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا na'am a cikin wannan ayan da malam ya karanta akwai gaba wanda Allah ke cewa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata shimal wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid cewa karansu yana nan a kwance a cikin farfajiyar wannan kogo shi kuma gaban da bamu tattauna ba jiya shine abubuwa guda biyu abu na farko cewa wannan karen nasu ne so suka tafi da shi ko kuma ya aka yi na wani ne daga cikinsu ko kuma karen sun haɗu da shi ne a wani wuri to akwai maganganu kamar guda uku maganan farko akwai malamin da suka ce karen na ɗaya daga cikinsu ne wasu malamai suka ce a'a karen nan na wani manomi ne sun wuce yana aikin gona kawai karen ya bi su ina fata an gane ya ta bin su suka kore shi yaki suka rabu da shi har suka shiga kogo shi ma ya shiga tare da su abu na uku wannan ita ce magana abdullahi bin abbas magana ta uku akwai maganan ka'ab shi kuma ke cewa karen ya gansu ne kawai sai bi su a jeji suna koran shi yana musu haushi yana bin su su kore shi ya haushe dawo to shi ka'ab har ya kai gaban da ya ce karen ma ya musu magana yake cewa ina so ne na abokanci masoya Allah suka ce to za ka kore shi ko kai ne shugaban mahaukata za ka rabu da shi to koma dai menene karen ya bi su kuma sun zauna tare da shi to a nan sai magana ta taso na hukuncin rike kare kun fahimci wani abin da kyau menene hukuncin rike kare tunda su dai ga shi suna yawo da shi har sun je sun zauna da shi a cikin ainihin kogon dutse to sai malamai suke maganganu kamar haka magana ta farko malaman da suka ce shi wannan a zamanin su rike kare ya halatta wannan shine magana ta farko wanda wasu daga cikin malamai suka yi amma a zamaninmu menene hukuncin rike kare to ga kaɗan daga cikin abubuwan da imam al-qurtubi ya kawo Allah ta'ala ya mishi rahama a cikin tafsirin shi karkashin wannan aya sai ce karkashin maganan cewa wa kalbuhum basitun zira'ahi bil wasid menene hukuncin rike kare a shari'ar mu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ce wala da fi sahihi an ibn Umar ya zo cikin sahihul bukhari daga Abdullah bin Umar anin nabi daga annabi babban mai gida ga abin da ya ce sallallahu alaihi wa sallam maniktana kalban illa kalba saidin aw mashiya nuqisa min ajrihi kulla yawmin qiratani duk mutumin da ya riki kare ya sai kare ya aji in dai ba kare na farauta ba farauta kuma ta halal ko kuma kare na ainihin gadi a gona an gane ko ko kuma au mashiyatin ko kuma kare waɗanda irin masu tafiye-tafiye a da saboda ya ba su kariya daga farmakin wasu ƙananan dabbobin daji ko kuma daga wasu ma mugaye to duk wanda ya rike kare ba dan ire-iren waɗannan abubuwan ba a kullum in yi aikin lada ana cire 2% a zubar tax ɗin shi kenan ina fata an gane sannan ga kuma hadisin abu huraira allah ƙara masa yadda shi ma ya ce annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam man ittakhadha kalban illa kalba mashiyatin aw saydin aw zar'in in tuqisa min ajrihi kullu yawmin qirat to duk waɗannan hadisan annabi yana tsawatarwa ya hana rike kare in ba da waɗannan dalilan da annabi ya lissafa ba sannan ƙarin bayani kuma hadisi ingantacce mala'ika jibril ya ɗau lokaci bai zo gidan annabi ba sai ran da ya zo kuma sai ya tsaya bakin kofa ya ƙi shiga sai ya kasance annabi ya ce masa sai annabi ke ga ummu salama mala'ika jibril ya ƙi shiga ya kwana biyu bai zo kuma ya zo ya ƙi shiga cikin gida sai ta ce to ko dai gidan namu ne ya yi datti in ji ummu salama ta ce sai na tashi na dinga share-share a gida ta ce kawai ina share ƙarƙashin gado sai na samu ɗan kwikwiyo kina jinjirin kare kenan a ƙarƙashin gado ya shigo ma ba su sani ba sai ya ƙi- dalilin wannan ne mala'ika bai shiga gidan ba sai shi mala'ika yake ga annabi inna ma'asharal mala'ika ce mu taron mala'iku la nadkhulu baitan fihi kalbun aw sura ba ma shiga gidan da akwai kare a cikin shi ko kuma gunki ina fata an gane to karkashin wannan malamai suka ce to bai halatta ajiye kare a gida ba kenan to sai malamai suka ce al'aslu ana rike kare ne kawai saboda larura na tsaro nan ma ba a cikin mutane ba misala ce kana da wani yadi ko da motoci ne a wurin ya halatta ka sa roka a gun ina fata an gane ko kuma shaguna misali ko tsaron dukiya ko dabbobi ko irin masu gidan kifi ko masu kiwon kaji sa kare a wannan wurin duk ya halatta kun fahimci wani abin da ke amma cikin gidajen mutane annabi ya hana suka ce ko haushi yayi ya tada wani abacci ko ya damu wani ana rubuta man zunubi kun fahimci wani abin da ke waɗannan hadisai ne da annabi yake faɗa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ta'ala ya sa mu dace to kaga a jiya ba mu karanta waɗannan ba na ga yana da muhimmanci lalle mu tattauna waɗannan masail ɗin a saboda muhimmancinsu za mu je aya ta goma sha tara mai Allah ya ce وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم فبعثوا أحدكم بورثكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labarin baccin da suka yi a wannan gaban sai ya ce wa kazalika ba asnakum wa kazalika ba asnahum li tasa'alu bainahum kamar haka ne kuma muka tashe su daga bacci li tasa'alu bainahum malam da wannan kaza wannan rahmatullah ina ko wuri ko can ga can wuri can wannan wa kazalika ba asnahum li tasa'alu bainahum kamar haka ne muka tada su daga bacci li tasa'alu bainahum dan su dinga tam, dan su tambayi junansu su tattauna tsakaninsu da juna sun kwanta bacci shekara 309 Allah sai ya farkar da su da Allah ya farkar da su qala qa'ilun minhum kam labistum sai ɗaya daga cikinsu ya ce kam labistum ya tambayi yan uwan nashi kaman kwana how long awa nawa muka yi a nan wurin me adadin tsayin zaman da muka yi a nan wurin muna bacci ƙalu sai wasu daga ciki suka ce labisna yauman ai wani guda muka yi muna bacci au ba'da yaumin ko kuma wani yanki na wuni ko mun yi awa goma sha biyu kaga yauman kenan wuni gaba daya aw ba'da yaumin ko ƙasa da awa goma sha biyu kalu sai wasu daga ciki suka ce rabbukum a'lamu bima labistum Allah ne kadai ya san adadin zaman da muka yi a nan wurin to Abdullahi bin Abbas Allah ƙara masa yadda karkashin wannan ayan sai ce ko da a gaba Allah bai ba mu labarin su bakwai bane ba da karen na takwas a nan akwai fikihun da za mu gano cewa su su nawa ne ina fata an gane su bakwai ne sai ce na farko kala ƙa'ilun minhum kaga ɗaya kenan mai magana daga cikinsu sai ya ce kam labistum kwanan ku nawa kalu jam'i na fara ne daga uku ga ɗaya ga uku nawa kenan hudu labisna yawmin aw ba'da yawmin suka ce mun zauna ko wuni guda ko wani bangare na yini qalu rabbukum a'lamu sai wasu ukun kuma suka ce Allah ne kadai ya san ina fata an gane haka Abdullahi bin Abbas ya ce Allah ta'ala ya ƙara masa yadda rabbukum a'lamu bima labistum ubangijinku shi kadai ya san tsayin zaman da kuka yi a wannan wuri amma menene zai raba gardaman wannan tattaunawan fa ba'athu ahadakum bi warqikum hadhihi ila al-madina fa ba'athu ahadakum ku aiki ɗaya daga cikin ku nan su suke magana tunda Allah ne ke bada labari sai ka hikaito mana da ku amma su za su ce ne ɗayan mu zai yi mana abu kaza ina fata an gane to Allah sai yakan hikaito abu yanda yake baro ga wani abu abun mamaki game da Qur'ani shi alqur'ani dan ka san maganan Allah ne duk lafazin da yazo baka canja shi haka zaka faɗe shi ko da ya saba da yanda ake magana yanzu alal misali qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas da duk wani kullun Qur'ani duk inda kul yazo a Qur'ani abin da za ka tambaye kanka shine yanzu idan na ce da kai alaramma tambaya min imam malam musa husaini yanzu karfe nawa sai malam musa ya ce mishi ka gaya mishi cewan karfe tara da minti talatin da ɗaya wani amsa ya kamata ya bani sai ya ce karfe tara da minti talatin da ɗaya haka ne ko ba haka ba amma a ƙa'idan magana idan ya ce min ka ce mishi karfe tara da talatin da ɗaya maganan ba ta zauna ba ban gane ko kun gane ba domin amsan da za ka bayar dole ka yanke wani maganan da ya yi domin shi zai ce da shi ka ce masa karfe tara da rabi sai ya ce min ka ce masa karfe tara da rabi ya zama gwaranci kenan kun fahimci na abin da kyau amma shi ƙur'ani duk inda zo ƙul huwallahu ahad ka ce musu Allah ɗaya ne haka Allah ga jibrilu ka ce musu Allah ɗaya ne ko kuma ce Allah shi kaɗai ne shi ma da ya zo sai ce annabi ka ce Allah ɗaya ne shi ma annabi ce sahabbai ka ce Allah ɗaya ne don magana Allah ba a canja ta ina fata an gane madadin kawai ce Allahu ahadun sai ya sa ƙul ɗin nan tun daga wurin Allah ba za a canja mishi maganar shi ba kun fahimci wannan abin da kyau to wannan yana nuna maka qur'ani magana Allah ne shi yasa Allah ji kan Muammar Gaddafi Allah mishi rahama tunda musulmi ne na daga cikin kwaban da ya a rayuwar shi yace duk inda kule yake a qur'ani a cire shi ko ba ta da amfani shi a shiriri ta shi wai a gwaranci ne wannan abu sai da ce ko Allahu ahad a'udhu bi rabbil falaq a'udhu bi rabbin nas ya dauka maganar wani ne magana Allah ko ba a canja ta la mubaddila li kalimatihi wa huwa samiul alim to shi yasa qalu suka ce labisna yawman aw ba'd yawmin qalu rabbukum a'lamu bima labistum qalu suka ce ubangijin ku shi kadai ya san adadin zaman da kuka yi abinda zai raba gardama shine fa ba'athu ahadakum bi wariqikum hadhihi ila al-madina fa ba'athu ahadakum ku aiki ɗaya daga cikin ku bi wariqikum hadhihi da wannan kuɗin naku dan da za su taho sun taho da guziri amma guzirin kuɗi suke babu abinci suna so idan suna jin yunwa ɗaya sulale je so musu abinci to kuɗin suka farka gashi a tare da su kuɗi ne na alwarik shine alfidda ya suna wannan abin da hausa na azurfa shukuran azurfa suka ce fab'asu ahadakum biwarikikum hadihi ku aiki ɗaya a cikin ku da wannan kuɗin naku na azurfa ilal madinati zuwa almadina to menene madina a nan shine gari dalilin kawo alifun da lamun suka ce lamun ahadiyya ce wanda garin nan namu dai wanda muka baro shine mana ahadiyya ina fata an gane shi yasa ba su faɗi sunan garin ba domin idan misali kana bayan garin gombe sai ka ce da mutum je ka cikin gari ka so mana abu kaza zai ce maka wani gari zan je already ya san gombe ka aike shi ina fata an gane to shi yasa ilal madinati zuwa cikin gari shi yasa kawo alifin da lamu lil ahadiyya ina fata an gane wanda ke nuna su din duk sun san wani gari ake nufi idan ka je falyanzur ayyuha azka ta'aman falyanzur shi wanda zai je din ya sa ido ya lura ya bincika ayyuha azka ta'aman wani abinci ne yafi tsarki a tsayab tun sun baro garin akwai bautan gumaka ya so musu abincin da yake yanka ne na musulmai in babu wannan ya so musu kifi ina fata an gane shine azka ta'aman bisa zance mafi inganci dan kalman azka a qur'ani ta zo da ma'anan tsarkin abu dan Allah ce qad aflaha man tazakka qad aflaha man zakkaha duk wannan zakka din ana nufin tsarki da tsarkake abu to yace fal yanzur ayyuha azka ta'aman ya bincika ya gano gwada abinci ne azka wanda ya fi tsarki wanda yake yanka na musulmai ko abinci na halal falyatikum bi rizqin minhu arrizqu ana ana nufin abinci ya zo muku da abinci minhu daga shi dai wannan garin ko ko minhu daga abinci wanda yake mai kyau din ina fata an gane dan arrizqu malamai sukan kawo shi yana daukan ma'anan ainihin kuɗi yana daukan ma'anan abinci yana daukan ma'anoni da yawa da Allah ce innal insana li rabbihi lakanudun wa innahu ala zalika la shahid wa innahu li hubbil khairi suka ce alkhairu ana ana nufin kuɗi ina fata kuwa ne sannan kuma arrizqu yana zuwa da ma'anar ruwan sama kamar inda Allah ya faɗa ke cewa wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basikatin laha tarun nadhi rizqan lil ibad ina fata an gane a rizko yana zuwa da ma'anan kuɗi yana zuwa da ma'anan abinci yana zuwa da ma'anan ruwan sama yana zuwa da ma'ana dai da yawa to a rizko ana ana nufin abinci sai suka ce wale talattaf idan ya shiga garin nan fa ya yi sanda ya yi duk dabaran da zai yi wala yushiran na bikum ahadan kar ya bari wani daga cikin mutanen garin ya gane shi ya gane shi har ya gane inda muke ina fata an gane wala yushiran na bikum ahadan kar wani ya ainihin gano cewar wannan anya ba su ne suwa ne ba ko ɗaya daga cikin suwa ne to ya duk dabarar da zai yi ina fata an gane dan kar a gane shi shine wala talattaf kamar da mage take in za ta kama kadangare ko za ta kama bera ya kaga take tafiya cikin sanda da dabara to shine wala talattaf yayi irin wannan shi ma wala yushiran na bikum ahada kar wani mutum ɗaya a garin ya gane ku balle a zo inda muke suka ci gaba da ja masa kunne da kuma gaya wa junansu innahum in yadharu alaikum lallai su mutanen garin nan in yadharu alaikum ibn kathir ce in alimtum makanakum in suka gano wurin da kuke shi da in yadharu alaikum in suka gano inda kuke wasu malamai suka ce in suka yi galaba akan ku domin kalman zahara yana daukan galaba ina fata an gane idan suka gano inda kuke har suka zo suka yi galaba a kanku yarjumukum to fa za su kashe ku shine ma'anan yarjumukum arrajimu ai da ma alqatul ne ina fata an gane shine yarjumukum za su kashe ku aw yu'idukum fi millatihim ko kuma za su maida ku cikin addinin su addinin gargajiya addinin ainihin bautan gumaka walan tuflihu idan abada in har ku suka yi nasara wajen mai da ku addinin gargajiya addinin bautan gumaka har abadan abada babu ku babu cin nasara duniya da lahira ke sa cin nasarar mutum shine ya mutu a musulunci ina fata an gane ke sa Allah ya ja kunnen duk masu imani ya lazina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimuna ke sa malamai suka ce ai wala tamutunna ba wai kar ku mutu ba sai kuna musulmai a ku yi iyakar iyawanku kar ku mutu ana kaddara na wurin fassara wannan aya ina fata an gane ka yi duk jihadin da za ka yi duk wani ijtihadin da za ka yi ka yi don ka samu sabati ka mutu akan tauhidi shine kar ku kuskura ku mutu face kuna musulmai domin babban hasara shine ka mutu ba a musulunci ba duk wani abin da Allah ya baka a duniya na ni'ima wallahi in ya hana ka musulunci ka yi hasara duk arziki da Allah ya baka ko mulki ko duk wata ɗaukaka ta ilimi ko ta me matuƙar baka mutu akan tauhidi ba kai kan babu kai babu rabauta har abada shi yasa suka ce wala tuflihu idan abada to a wannan gaban sai malamai suka ce akwai abubuwa guda biyu ayan da mu karanta ta baya akwai abin da na bari dan yana da alaka da nan dan a bada amsar shi in ba ku manta ba an ce lawai tsalata alaihim lawallaita minhum firara inda za ka leƙa ka ga inda suke a cikin kogon nan za ka juya a guje kuma wala mulita minhum ru'uban sannan tsoro zai kama ka za ka cika da tsoro ka juya a guje to a tarihi ne ba a samu wanda ya leƙa ba har suka tashi daga bacci babu wanda ya leƙa sai aka ce to amma da su da suke cikin kogon nan ba a ma gano inda suke ba ba a je kusa da kogon ba da annabi da abubakar da suka shiga cikin kogo suka ɓuya lokacin da za su yi hijira kafirai suka je har inda suke har bakin kogon amma ba su gano suna ciki ba wanne fi mujiza wanne fi abin mamaki ba maganar baccinsu muke ba ina fata an gane domin lokacin da abubakar da abokin shi sahibin shi manzo Allah suka shiga cikin kogo ai kafiran da suka bi su daga makka sun zo har bakin kogon har abubakar yana ganin kafofinsu ya ce rasulullahi wallahi da ɗaya daga cikinsu zai sunkuya ya duba ainihin hancin takalmin shi ko zai gyara ko zai cire kaya ko wani abu wallahi da zai gamu abubakar ya tsorita annabi ya ce da shi ma baluka bisnani lahu thalithahuma yau me abin tashin hankali me za ka damu da mutane guda biyun da Allah ne na ukunsu shi yasa Allah ce thaniya thnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibi la tahzan inna Allah ma'ana to a ƙarƙashin inna Allah ma'ana malamai suka kawo wani abun mamaki suka can ka duba annabi Musa a lokacin da ya baro Misra Allah ya umarce shi su hijira da shi da jama'an shi da fir'auna ya biyo su suka ɓata a hanya madadin su bi hanyar da zai fidda su daga masar sai suka bi hanyar da zai kai su bakin baharuni wanda ruwa ne babu hanya ga su a bakin ruwa ga fir'auna da sojoji a bayansu mutane hankalin su ta suka ce inna la mudrakun shikenan mun bani mun lalace fir'auna ya cin mana an kama mu kwanan mu ya kare annabi musa kala kalla yace sam inna ma'iya rabbi sai hadini ubangiji na na tare da ni kuma zai kawo min mafita amma shi kuma annabi sai ce inna allaha ma'ana allah na tare da mu annabi musa kuma ce inna inna rabbiya inna ma'i rabbi ubangiji na na tare da ni kuma ga jama'ansa suna tare da shi amma sai jingina abun shi shi kadai annabi kuma ya jingina shi da abubakar da duk wanda ya imani da shi saboda me malamai suka ce na daga cikin dalili shine duk annabin da ya rasu da'awan shi ta tsaya Allah bai ɗora wanda suka yi imani da shi wa'azi ba ba wajibi bane su yi wa'azi ka zauna kai ta ibada kai har ka mutu amma shi ko manzan Allah tun ran da ya bar duniya har a tashi duniya al'umman shi wajibi ne su gaba da karantarwa tunda sun ɗauki aikin nashi inna Allah ma'ana ina fata an gane amma sha annabi Musa ba ɗora muku ba zauna a gida kai ta sallah da azumi kisa ce inna ma'i inna ma'i inna inna rabbi inna ma'iya rabbi sai hadi an fahimci wannan abin da kyau to sai mu koma karkashin wannan malamai suka ce ya fi mu'ujiza annabi da abubakar suna cikin kogo an biyo su har bakin kogon suna tsaye amma ba su gano akwai mutane a cikin nan ba ke sa albusairi yake cewa wa ma hawal garu min khairin wa min karamin wa kullu tarfin min al-kuffari anhu ami والصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما في الغار من أرم وقاية الله خير أم مضاعفة من الدروء وعن آل من الأطم yace wa mahawal garu abinda kogo ya tattara min khairin na manzan Allah wa min karamin da abubakar a siddiku kaga sunan da ya basu wannan alkhairu wannan kuma alkaramu sai ce kullu tarfin duk wani kwayan ido min alkufari na kafure anhu ga barin annabi ami ya makanci duk suka zama makafi suna bakin kogon fa suna ta neman su kuma sai ce wasidiku filgari annabi na cikin kogon wasidiku haka siddiku ma na cikin kogon lamyari ma ba su gushe ba amma wa hum ya na suka fade suna cewa ma filgari min arimi babu kowa cikin kogon nan sun makanci sai ya ce wiqayatul lahi khairun an mudha'afati min ad-duru'i wato kariyan da Allah ya basu yafi alkhairi fiye da dukkanin wani sulke da zaka sa a jikinka sai ce ku an alim min utsam ya fi duk wani wata ganuwa da za a gina kariyan Allah shine aula to a karkashin wannan sai malamai suka ce su ashabul kafi babu wanda ya je bakin kogon mu'jizan annabi da abubakar ya fi nasu dan an je an makance ba a gansu ba amma su wannan babu wanda ya ji sun farka daga bacci yanzu kun ji abin da suka tattauna an aiki wani cikin gari ya je so abinci to sai malamai suka ce da ya je cikin garin me ya faru yana zuwa cikin gari sai ya je wajen mai sayar da abinci a zuba min shinkafa da taliya misali nake bayarwa ba don haka aka yi ba ina fata an gane da nama da kaza aka gama lissafi ya ɗauko kuɗi nawa ne aka ce kaza sai ya ɗauko kuɗi ya mika mutum ya kalla ya kalla ga bai taɓa ganin kuɗin na a rayuwar shi ba yanzu kuɗin da aka kashe a 1970 irin mu duk ba mu san shi ba sai dai irin su alhaji ina fata an gane dan kana dan shekara 50 ba ka san wani kuɗi aka kashe ba a 1970 dan 70 zuwa yanzu shekara 54 ne an gane ko to balle kuɗin da aka kashe shekaru 300 da wani abu ya ga shi bai taba ganin wannan kuɗin ba sai ya tambayi na kusa da shi ka san wannan kuɗin ban sani ba sai ya ƙara gaba shaguna da yawa kowa sai aka taru sai aka zo gunshi kai ina ka samu kuɗin nan ya ce wannan fa kuɗin shi ne ɗazu suka bar gari da safe ina yanzu kaman kai ne ka zo misali da ina tsohuwar naira na wanda baban gida ya canja da naira da sile biyar ka zo ka samu wani mai pos ɗan shekara ashirin ka washe bai taɓa ganinta ba ina fata an gane to abin da ya faru kenan sai aka taru kayya kayya kayya sai aka yi gidan sarki da shi shi kenan asirin su ya tono ai sai gidan sarki aka je gidan sarki sarki ya tambaye shi ina ka samu kuɗin nan ya ce ɗazu da safe muka bar gari muka je muka yi bacci yanzu muka farka muna jin yunwa shine na zo sayan abinci sarki ce ai ba da safe kuka tafi ba saboda ya san tarihin abu tun ai kakannin shi aka kauracewa ina fata an gane gidan sarauta suna aje tarihi to shine sai sarki ce to ya kamata a ja ga inda kuke kaga shikenan abin da suke gudun ya faru amma da izinin wa aka gano su da izinin Allah dan akwai abin da Allah ya shirya aka yi runduna sarki da kanshi a gaba ana tafiya da shi wannan ana bin shi a baya ya je har bakin kogo ya ce ga inda muke aka leƙa kuma aka gansu suna zazzaune suna jiran a kawo abinci sai ga sarki da kanshi ya zo yana shiga cikin kogon a take ku Allah sai ɗauki rayuwarsu asalin mutuwa na gaskiyan a lokacin sai Allah kashe su amma sai da suka je suka gani da idonsu ga su a raye suna zazzaune suna hira suna jiran aka abu ya kai ka jima baka dawo bane baka me faru ya ce ai gashi gashi gashi gashi aka leka kogo aka gansu kafin ka ce mai kuma Allah sai karɓi rayukansu gaba ɗaya a take to sai aya ta gaba Allah ya ce mai وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن لنتخذن عليهم مسجدا ubangiji ya ce wa kazalika asarna alaihim kamar haka muka leƙar da mutane a kansu wa kazalika kamar haka ne asarna alaihim ai muka leƙar da mutane a kansu muka ba da daman mutane suka gano inda suke kamar ka ce wa Allah saboda mai kai haka ya ce li ya'lamu dan su mutanen wannan garin su sani anna wa'adallahi haqqun cewa fa alƙawarin Allah gaskiya ne akwai mutuwa kuma akwai tashi ina fata an gane sannan Allah ya alƙawarin kare duk wanda ya rike gaskiya wa anna sa'ata la raiba fiha kuma dan su san cewa tashin kiyama gaske ne babu kokonto a cikinta ina fata an gane wannan shine hikimar Allah ne kawo mutanen garin su ga abin da ya faru shekaru 350 shekaru 309 suna bacci kuma sun farka to a wancan gabar ɗazu abin da na bari shine da aka ce in ka gansu za ka ruga a guji saboda tsoro malamai suka ce saboda me wasu malaman tarihi suka ce ai dalili shine saboda faratunsu sun yi zaro zaro zaro haka dogaye gashinsu ya yi yawa duk gashin ko'ina dole ka tsori ta kaci anya wannan mutane ne kaga mutum farcin sha kai bakin kofan can a tsayi an yi wani mutum da ya mutu kwanan nan wani kafuri shefi kuwa tsayin farce a duniya kun san wato saboda hauka irin na kafurai so ake komai a samu wanda fi kowa a duniya a samu wanda fi kowa tsayin farce a duniya a samu wanda fi tsayin gashi a duniya a samu wanda fi gudu a duniya a samu wanda fi kowa dariya a duniya an ma samu wanda fi kowa surutu a duniya kuma ga safa aka yi ƙasa ƙasa aka zo aka shiga shi wanda ya ci ɗin ya yi awa 25 yana surutu awa 25 yana surutu duk bayan awa biyar za a ba shi hutun minti sha biyar ya ci abinci ya sha ruwa a je break sai a dawo sai ya ci gaba to wani irin hauka ne wannan aka ba shi awa ɗana ta tafi ya fi kowa surutu a duniya Allah sauwaƙe wai ka ƙi sharan masallaci shi ne tun an ƙi abota Allah ya sita hauka Allah ba zai bar mutum ba aiki ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su a wannan kogon ya ba su kariya batun cewar wai in ka gansu za ka ji tsoro don gashinsu ya yi tsayi farcinsu ya yi tsayi wannan karya ne ba gaskiya ba ne ba a in haka ne ma wato ba a mutunta su ba kenan bai dace da hikimar Allah ba abu biyu zai kareta maka wannan abu na farko shine Allah ya karrama su suka kwanta bacci shekaru aru aru babu wanda ya san inda suke kuma babu abin da ya same su suka farka sannan Allah ya ce zalika min ayatin lahi ai kissan nasu gaba ɗaya da abin da ya faru da su akwai mu'ujiza ayoyin Allah to in aka yi wannan babu mu'ujiza kenan Allah bai hana gashin su fita ba bai hana farcin su fita ba babu mu'ujiza abu na biyu da suka farka me yasa suke cashe mu hukunta anan da safe ne yini ne ko rabin yini inda sun ga farcin su yayi haka za su yi wannan tambayar ba za su yi ba su ga gashin su yayi tsayi ba za su yi wannan tambayan ba yanda suka kwanta haka suka farka ba abin da ya canja a jikinsu kayan jikinsu ma ba abin da ya same shi to shi yasa malamai suka ce siyakin ayan ya karyata malaman tafsirin da suke wannan magana ca za ka tsorita ne saboda gashin su da farcen su da wane ne da gemun su wannan duk tatsuniya ce kawai ina fata an gane yana ma karo da tauhidi girma Allah subhanahu wataala ina fata an gane sun farka a yanda suke haka shi yasa suke kokwanton awa shida ne ko awa goma Allah ya ce wa anna sa'ata la'atatu la raiba fiha dan su san cewa tashin kiyama babu kokonto a cikin ta idh yatanaza'una bainahum amrahum a lokacin da suka dinga jayayya tsakanin su da juna suwa suke jayayya su mutanen wannan garin da suka biyo su faqalibunu alaihim bunyana wasu daga ciki suka ce to abin da ya kamata shine tunda yanzu sun rasu mu zo mu yi katon gini a kansu a yi wani kabari babba wanda kamar ya kai girma masallacin nan wanda ya taba zuwa kasan iran in ka ga wani kawataccen abu kamar masallaci to kabarin wani wali ne ba wai masallaci ba ne ba kabarin wani ayatul lahi ne ko wani ruhun lahi ko jindun lahi ina fata an gane wannan dai mukaman nasu na shirme an fahimci na abin da kyau to a takaicen takaitawa shine waɗannan ainihin irin wannan gine-ginen wasu suka ce mu zo mu irin wannan ginin akan kabarinsu wasu kuma suka ce rabbuhum a'lamu bihim ubangiji shine mafi sanin kaman halinsu shi ya san me ya kamata a musu yadda suka zo dinnan suke a haka a bar su a haka kar mu yi wani gine-gine a bar su a cikin wannan ainihin kogo ya zama shine kabarinsu to qala allazina galabu ala amrihim sai waɗanda suka yi rinjaye akan al'amarin mutanen gari suwa kenan shugabanni masu mulki sai suka ce lanattakhidanna alaihim masjidan masallaci ya kamata a gina ana kabarin nasu a mai da shi masallaci a gina wani masallaci babba ya zama wani tarihi a girmama su an fahimci wani abin da kyau suwa suka yi wannan maganan allazina galabu ala amrihin shugabanni sarakuna da ministoci da gwamnoni da 'yan siyasa yana fata an gane ba magana ba ce ba ta ilimi ba wai malamai aka yi fatawa suka ce a gina masallaci akan kaburburansu ba allah ya ce sarakuna da shugabanni masu iko su suka ba da fatawan a gina masallaci aka zo kuma aka gina babban masallaci akan kaburburan nasu to a wannan gabar shine me matsayin gina masallaci gina ainihin masallaci akan kabari ko kuma dan an binne wani a zo a yi masallaci a wurin ko kuma wani ya mutu a binne shi a masallaci me hukuncin wannan abun ga shi dai nan masu mulki sun ce a yi shi ne za mu ba da amsan shi gobe ya zama kuma cikon ainihin kisan nasu gaba don kisan bata kare ba akwai tattaunawa kuma a gaba da waɗansu kuma a ijazul adadi da za mu fitar gobe mu'ujizan lissafin alkur'ani a karatun gobe insha Allah za mu ba da amsa game da hukuncin gina masallaci a kabari ko kuma a makabarta ko kuma bunne mutum a cikin masallaci da kuma ijazul adadi na wannan karshen wannan kissa insha Allah abin da muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa ya Allah muna tawassuli da su da kama mafiya kyau ka karba mana ayyukanmu da ibadunmu akwai takardar da jiya ciya mun ya bani Alhaji Dan Juma a game da asusun marayu sun ce a bara sun yi rijistar marayu guda 97 maza talatin da wani abu ne waɗanda aka yi wa kayan sallah wasu mata kuma talatin da hudu amma bana kun san an cire subsidi a yanzu haka an fara rijistar marayun ba gama ba an yi ɗari da ashirin da ɗaya kwana shida ga ramadan ramadan ɗin bara har ya ƙare mutum casa'in da bakwai ne kun gane ko amma bana saboda an cire subsidi ramadan na kwana biyar tun jiya aka bani ita an samu mutum ɗari da ashirin da ɗaya a takaice dai ana neman gudunmuwa ne a wannan asusun na marayu na wannan masallaci sukan taimaka wa marayu da ainihin kayan sallah abin da suke neman taimako ababe ne kamar guda takwas wanda yake da dama ko zani ko zannuwa yajuna takalma na maza da na mata huluna na maza hijabai na mata da kudin ɗinki sannan sarakuna da ɗan kunnaye kayan abinci da dai sauransu da ma kuɗi ma na gaban sabani na ƙara da kuma kuɗi allah ta'ala ya ba da ikon taimakawa lallai ire-iren waɗannan abubuwan suna faranta rai kwarai da gaske taimakawa marasa shi a cikin azumi abin da yana da falala kwarai da gaske allah ta'ala ya ainihin amsa mana akwai hadisi da na karanta jiya a hudu ban juma'a da ne a masallacin miyati annabi ya ce afdalu sadaqatin sadaqatu fi ramadan mafi falalan sadaka ita ce sadakan da aka yi ta cikin watan ramadan to lalle mu kokari mu taimaka a duk inda ake neman taimako Allah ba da yakon taimakawa Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma ataita wa qina wasrif anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم